سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلامه على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين لمنهج إلى يوم الدين الحمد لله أمام الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da wannan littafi na ar-risala na imam shafi radiyallahu ta'ala anhu a za a tashi akan fikira ta nawa ne tamanin da tara so to kala sula rahman rahim kala Allah ta'ala ubangi tabaraka ta'ala ya faɗa a wani wajen a qur'ani ana bayani akan irin bayani na biyu nau'in bayani na biyu wali abawaihi da kulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad wanda ya mutu ya bar mahaifa ya bar uwa da uba to kowane ɗaya daga cikin su za a ba shi ɗaya bisa shida na dukiyarsa matuƙar dai yana da ɗa ɗan namiji ne ko mace ko ɗa namiji ne ko mace shi yasa uwa in akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ƴar ɗa to iyaka za ta gaji sudusi ba a yi mata ƙari akan sudusi wato ɗaya bisa shidan dukiya shi ma uba in akwai ya ko ƴar ɗa wa in akwai ɗa ko ɗan ɗa to iyaka abinda zai gada sulusi amma idan akwai ɗa ne ko ɗan ɗa to wanda za a fara cewa a bashi sulusi in ya so daga baya in wani abu ya saura sai ya dawo ya gada fa yi lamai kullahu waladun ƙorisau abawa fa da umi sulus idan ya zamo shi mamacin ba shi da ɗa namiji ko mace ya zamo akwai mahaifansa da za su gaje shi to a wannan halin ita uwa za a ba ta ɗaya bisa uku shi ne sulusi amma fa inda ake ba ta hakan in ya zama ba ‘yan uwa bayan kada lahu ihwatun fa da ummin sulus idan ya zama yana da ‘yan uwa to ita uwar za a ba ta ɗaya bisa shida ne wannan an bayyana abin fili a cikin ƙur'ani ba a bar bayanin ga wani ba waƙala kuma ubangi tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata aya wala kun nisu ma taraka azwajukum illa bi kullahunna walad idan matanku matar ɗayan ku ta mutu ta bashi to shi mijin zai gaji rabin dukiyar da ta bari matukar dai ba ta da ɗa ba ta da ɗan ɗa ba ta da ya ba ta da ƴar ɗa fa in kana lahunna waladun fala kuma rubu min ma tarakat amma in ya zamo matar da ta mutu tana da ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ya ɗa to miji zai gaji rubi'i ne daga abin da matar ta bari wato za a kasa dukiyar ta hudu a ba mijin ɗaya min ba da wasiyyatin yusi na biha aure bayan wasiya da ta yi a ce su matan nan sun yi wasiya da ita ko kuma bayan bashi da ake bin su wala hunna rubu min ma taraktum illa bi kullakum walad anan a qur'ani aka fara faɗan wasiya sannan aka bada bashi amma kuma hadisi ya zo wanda ko da yake duk ta inda aka ruwaito shi ba inda ba rauni amma kuma duk malamai na musulunci sun gama akan yin aiki da shi na cewa sai an fara biyan bashi sannan ne ake zartar da wasiya ba a zartar da wasiya sai an biya bashi a shi yasa a nan bayanin ya zo ne wato a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren ta wannan bangaren ta sauran bangarori maganar a fili take amma ta wannan bangaren maganar sai da hadisi ya bayanin ta shine haƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biddaini qabla al-wasiyyati wa lahunna rubu'u mimma taraktum illa bi kullakum walad ku kuma maza in ɗaya a cikin ku ya mutu ya bar matarsa ko matansa to za a kasa dukiyarsa hudu a ba matar ko matan nasa kashi ɗaya a cikin hudun shi ne rubi'i matuƙar dai ba ku da ɗa ba ku da ɗan ɗa ba ku da ɗa ba ku da ɗan ɗa bayan ka da kuma ladun fana hunna su minu mai matar ku amma ya zama kuna da ɗako ɗan ɗako ya ko ya ɗa to su ma ita mace abinda za ta gada a dukiyar miji a sannan sai ya zama tumuni ne za a kasa dukiyar takwas ne a bata kaso ɗaya min ba su wasiya tun tusu na biya auren bayan wasiyar da kuka yi ko bashin da ake bin ku sai an biya bashi an fidda wasiya sannan ne kuma abin da ya saura za a kasa a ba matan rubi'i ko matan rubi'i in ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa ko kuma a ba su tumuni ko a ba ta tumuni akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ya ɗa wai kada zulmi wasu kalara ta da wani ra'atu wani ahu na hutun fa kullu wa yadmin huma sulus idan an samu mutum wanda ya mutu ba ɗa ba ɗan ɗa ba uba ba kaka shine ya zamo za a gaje shi gado na kalala kalala shi ne wanda ya mutu ba ɗaya ba iyaye ko mace ce ta zamo a wannan matsayin ya zamo shi namijin da ya mutu ko ita matar da ta mutu a yana da ɗan uwa ko tana da ɗan uwa wadda take ko ɗan uwa wadda take lu'ummiya falkudu wa yadda huma sulus to kowane ɗaya daga yan wannan lu'ummai za a kasa dukiya shida a bashi ɗaya bayan kano aksara min zalika in ya zamo yan uwan lu'ummai sun haura biyu kawai shuraka ofin sulusi za su yi tarayya ne a sulusi ko yan uwa ummai goma aka bari ko ishirin to karkare a ba su sulusi ɗaya bisa uku na dukiya su raba wanda su rabansu ba duk zakarin su hazinin sai ne daidai wa da ake rabawa inda aka ba namiji haka aka ake ba mace in ba ta sai jin yusa liha audainin gaira murab bayan wasiya da shi mamacin ya wasiya da a yi a dukiyarsa ko bayan an biya bashi alhali fa ba da nufin cutarwa ba wasiyatan min Allah wannan umarni ne daga Allah wallahu alimun halim ubangiji masani ne da abin da bayi suke aikatawa mai haƙuri ne dangane da ayyukan bayi da Allah zai riki bayi da irin ayyukansu to sakan ɗaya ba za a waye gari a ga akwai wato sakan ɗaya ba za a ga mai rai a doron ƙasa ba wani yari zullawun nasa bi ma kasabo ma taraka ala zahari hamin da ba wasu biya bi tanzili fi haza an wadatu da abin da aka saukar a ƙur'ani a nan an haɓar gari daga dubo labari a wani wajen su makanin lafi sharrun an yi kuna ba da wasu ya ne sannan kuma ubangiji ya kawo sharaɗi kafin a raba gadon nan cewa sai an fidda wasiya sai bayan an biya bashi fadalla al-habaru ala Allah yujawaza bil wasiyati sulus a qur'ani ba a faɗi iyaka iyakar wasiya ba amma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya nuna mana cewa ita wasiya fa ka a ce za a haure sulusi da ita ba wanda yake da dama ya wasiya da abin da yake ya haura ɗaya bisa ukun dukiyarsa in yi ma to ba za a yadda ba iyaka ɗaya bisa uku ne ake zartaswa a wasiya sai fa idan magada sun yadda shine inda mai risala ta fiƙihun malikawa ibnu abi zaidin yake faɗa wal wasaya kharijatul min as-sulusi wa yuraddu ma zada illa an yujiza warasa to babu bayanin salis babu tsarin bayani na uku wato inda yake ubangiji ya kawo bayani ai kawo magana a qur'ani cewa an dora muku kaza amma ba ai bayanin ya za a yi kazan ba amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da yi mana bayanin ya za a yi kazan qala lahu tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta hakika ita sallah ta kasance abu ne da aka ɗora wa mummune kuma aka ɗeban masa wakaci ba sanda aka ga dama za a yi ta ba da wakacin yinta kowace sallah da wakacin yinta waƙala ubangiji kuma sabaraka ta'ala ya faɗa waƙi musalata wa atu zaka ku ba da sallah ku tsaye da sallah ku ba da zakka bai a bayanin sallah guda nawa aka faranta ba ba a bayanin wakutansu ba amma dai a baya an faɗi cewa sallah fa tana da nata wakacin aka ce kuma ku ba da zakka ba a bayanin menene nisabin zakka ba ba faɗi menene nisabin zakka ba sai dukiya ta kai kaka za a ce zakka ta waje ba a kanta to wannan ba a yi bayanin sa a qur'ani ba an baro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani wa qala a wani wajen ko ubangiji subhanahu wataala ce wa timul hajji wal umrata lillah ku cika hajjin ku ku cika umra dan Allah cewa ku cika hajji ku cika umra akwai fassarori wajen guda goma akan me ake nufi da wannan cikawa ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرر من الصلوات sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a harshen manzo sallallahu alaihi wasallam gidayar abin da ya faranta daga salloli aka gano cewa ashe salloli wanda suke farilla guda biyar ne wa mawaƙitaha ya bayyana waƙuttanta wa sunanaha ya bayyana tsare-tsarenta wa adadar zakati ya bayyana gidayar zakka dukiyar da za a ce akwai zakka a ciki wa mawaƙita da sanda ake fidda zakka wa kaifa amalul hajji wal umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ya ake aikin haji da umra wanda wannan bayanin na Allah ne amma aka bar wa manzon Allah yayi wa haifu yazulu hadha wa yasud da inda wannan yake kawa da inda yake tabbata wa ta tarifi sunanuhu wa ta tafiku da inda sunnoninsa suke gushewa a suke bambanta da inda kuma suke dacewa da inda tsare-tsaren suke daidai da inda kuma yake ba su daidai ba wato wannan bai daidai da wannan ba wannan bai daidai da wannan ba yanzu misali ai a zakka ana cewa dabbobi zakkansu a shekara ne sau ɗaya ko haka ma dukiya kamar kuɗi su ma zakkansu sau ɗaya ne a shekara amma kuma nisabin ai ya bambanta shi kansa nisabin dabbobin ya bambanta hakanan nisabin kudin kaga ya bambanta azurfa za a ce dirhami mai tan dinari za a ce dinari dare wali haza ashbahun kasiratu shi yasa kaga dangane mun ga dangane da cewa shi a shekara sau ɗaya ake ya dace da dabbobi da dukiya haka kuɗi duk ana fitar musu da zakka sau ɗaya ne a shekara amma kuma yadda ake bi a fitar musu da zakkar ga ya bambanta sai zamo ya bambanta wali haza ashbahun kasiratu akwai masu kama da yawa irin wannan fil qur'ani wa sunnati a cikin qur'ani da sunna babul bayanin rawi babun bayani na hudu shine abinda kai tsaye qur'ani bai kawo ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo to qur'ani dai ya ce ai da abin da manzon Allah ya kawo mana wajibi ne mai riko da shi qala shafi'i imami shafi'i ya faɗa yace kullu ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimma laysa fihi kitabun duk wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara daga abin da qur'ani bai zo da shi ba wa fi ma katabna fi kitabina hadha bai zuci abin da muka rubuta a wannan littafin namu ba min zikir ma manna Allahu bihi ala ibadi daga abin da Allah ya baiwa da shi bisa bayi min ta'allumil sabir kima daga cewa ya koya musu Qur'ani ya koya musu sunna annabi dan shi imami shafi'i ya tafi akan cewa ba wani abu ake nufi da hikima ba duk inda ta zo a qur'ani sai sunna annabi sunna annabi ita ce hikima dalilu wannan hujja ne ala annal hikimata sunnatu rasulillah cewa duk inda aka ce hikima a qur'ani to ba komai ake nufi ba sunnan manzon Allah wa yu'allimuhum alkitaba wal hikimata yana sanar da su abin da yake cikin qur'ani yana sanar da su kuma abin da shi ne ya kawo a hadisinsa ma ma zakarna tare da abin da muka faɗa a baya min mabtarar Allahu ala halqihi daga abin da Allah ya ɗora akan halitta min ɗati rasuli na cewa dole su tsaya su bi manzon Allah wa bayyana min mawrihi allazi wala'ahu Allah bihi min dinihi ya bayyana a cikin aburinsa wanda ubangiji ya ajiye shi a addini ad-dalilu دليل يا بينا على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه بس cewa bayanin farillan da aka bayyana su a Qur'ani a littafin Allah yana zuwa ne bayanin yana zuwa ne daga ɗaya daga waɗannan fusakun da za a ambata min hama asal kitabu ala gashi bayani fi a cikin abin da Allah ya faranta yace lalle bayi su to akwai wanda qur'ani ya zo da cikakken bayani a ciki falami hujjat ma tanzilfi ila gari sai zama qur'ani ya wadatar a wannan bangaren ba a bukatar sai an ji karin bayani daga wani waje wamin ha ma ata ala gatil bayan fi fari yana daga abinda Allah ya dora akan bayi abinda yayi bayani akan faranta shi wabtara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya tsarin yake fa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adillahi kaifa faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana daga wajen Allah kaka abin yake akan mu ya zami wa laman farara faruhu akan wa aka dora wa mata ya zulu ba'aruhu wa yasbutu wa yajibu yaushe ne wani abu a ciki za a ce ya kau kamar misali Allah ya ce duk musulmi in an kiran sallar juma'a lalle ne ya zamo da shi aka yi sallar juma'a to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa mace ba maganar juma'a a kanta matafi ba maganar juma'a a kansa bawa ba maganar juma'a a kansa wannan kaga manzo Allah ya nuna mana inda wani bangare yake gushewa da inda yake tabbata da inda yake wajen wa min hama bayyanahu an sunnat nabihi bila nas kitab yana daga wannan abinda ya bayyana mana shi daga sunnar annabi wanda shine sunnar annabi ba tare da qur'ani ya zo da shi ba wa kullu shay'in minha bayanun fi kitabillah duk wani abu da aka ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo to bayani take wa qur'ani sunnar manzon Allah ko an ga ta zo da abinda ba a gani a qur'ani ba to ka dauka dan ba ga abin a qur'ani ba babu shi a qur'ani yana nan a qur'ani kai ne baka kai ga hangowa ba me ta in ta gaba daya ai Allah ya ce duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu fa kullu man qabila an Allah fara'idahu fi kitabihi dukkan wanda yace zai karba daga wajen Allah abinda Allah ya faranta a littafinsa a qur'ani kabila an rasulillahi sunana to dole zai karbi sunnar manzon Allah daga manzon Allah bi farillahi da aka rasulihi ala halki tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta yin biyayya ga manzo bisa halitta wa an yantahu ila hukumi ya umarci bayi cewa su sado su tike ga hukuncin manzon Allah manzon Allah ya hukunci ba sauran hukunci kuma kabila an rasulillahi fa anillahi kabila duk wanda ya karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba daga wani ya karba ba daga Allah ya karba limabtalar Allah min dadi saboda Allah ya ce dole a tsaya abu manzon Allah fa yajma'ul qabulu lima fi kitabillah wa li sunnati rasulillah al qabul li kulli wahidin minhuma anillah karba abin da ya zo a qur'ani da karba abin da ya zo a sunnan manzon Allah ya hada karba dukkaninsu daga Allah ne domin sunan mata manzon Allah daga Allah take wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa in tafarraqat furul aswab la fikum min biha anhuma ko da yake ta yi rassan sabban da aka karbi wannan hukuncin daga gare su ya iya bambanta kama ahalla wa harrama kamar yanda ubangiji ya halatta ya halatta abin da ya nufi ya halatta ya haramta abin da ya nufi ya haramta wa farara ya dora abin da ya nufi ya dora wa hadda ya fidda iyaka na abubuwa da asbabi mutafarrika da dalilai mabambanta kama sha yadda Allah ya nufa sai ka ga wannan abu fitir a ga ma fi girma amma a ce ga iyaka abin da za a yi a shi yanzu misali sai a ce a yi fitar da ruso fitar kashi daga jikin dan adam ai har ya fi muni daga fitan maniyi ko amma kuma fitan maniyi aka ce ne dan adam ne wanka amma fitar taro su aka ce a ya wanke wajen kawai ya alwala ya wadata duk wannan tsarin ubangiji ne da ma sha yanda Allah ya nufa jalla sana'u a yabo gare shi ya girmama la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu Allah dai subhanahu wata'ala ba wanda yake da dama da ce me yasa kai kaza ba wanda yake da dama ya tare Allah da cewa me yasa kai kaza bayi su ne za a tambaya bayi su ne za a ce da bawa me yasa kai kaza kai bawa a matsayinka na bawan Allah dole duk abin da kake aikatawa ka tanadi ba da amsa game da dalilinka na yin wannan abin da kuma yadda ka yi shi dole ne ka tanadi amsa ga wannan tunda ba makawa akwai ranar da sai an tambaye ka duk abin da ka aikata to alhamdulillah Allah ya gane da mu Allah ya bani ikon tare da amsa ga wannan rana
Subhana ربك رب العزة عما